أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله barka mu da dawowa a takaitaccen hutu da muka je mun dawo a cikin karatunmu na wato daura kenan wannan shi ne wato majalisinmu ko zamanmu na shida ko a cikin wannan muqaddima ta adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an للشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين za mu tashi ne a shafi na sha ɗaya bayan malam ya ba da misali cikin ishtiraki cikin suna da kuma cikin fi'il sai ba da misali cikin harafi kuma yanzu zai ci gaba da ba da misalai a ishtiraki a cikin mi a cikin wato harafi kenan muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la da kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam yace a safha ta 11 ومن أمثلة الاشتراك في حرف مثال اشتراكي أتكي حرفي حرفي يضير لكم ما أنا في يد الآية أيضا كما كنا بايا باك مثالي نفرقو غانبيو الاشتراك في الواو اشتراك الواو تكي من قوله وجن قدر الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم أن يأتي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سورة آل إمران آية بكر فإنها إتوان نواو محتملة للعطف تنالون عطفي تنا إتوكر عطفي أنهدا فيكون سيكسن كي الراسخون في العلم سوى أن أتبت تجكين إلمي يعلمون سنسا تأويل المتشابه المتشابه ما يلي كتروه sun san ma'anarsa kenan in an yi atafi kenan Allahu ya'lamu war rasikhuna fil ilmi alamura wa muhtamilatun lil istinaf kuma tana iya daukar istinafi kenan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai da manto daga nan magana ta tsaya sai an kai istinafi aka fara wata magana daban daga al'anfu ne hanci sai an ka ce istanafa kamar ya fara abu fa yakunu Allah ta'ala sai da manto Allah madaukakin sarki mustafiran bi ilmihi Allah shi kadai ne ke banta da sanin wannan ta'wilkin duna khalqihi banda banda halittunsa malam yace wa fil ayati a cikin aya qara'inu akwai qarinoni alamomi jam'i ne na qarina turajji'u wanda take rinja da cewa annaha lil isti'naf ana nuna isti'nafi ne an gane ko awdaha ibnu qudama ibnu qudama wani malami ne na fiqh da kuma usulul fiqh ibn qudama al-maqdisi an gane ko mai littafin al-mughni an gane ko ba wancan mughni labib ba wancan al-mughni ne cikin ilmin fiqh ayi hatara fi rawdatul nadir na a cikin littafin rawdatul nadir wa jannatul munadir cikin usulul fiqh qala sai shi yace kenan malam yace ibn qudama yace wa fil ayati a cikin aya qara'inu akwai alamomi jam'i na ƙarina ta dullo ala annan maha waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka mumfaridun ya keɓanta bai ilmi ta'awil mutashabih shi kaɗai ya san ma'anar mutashabih wa annan waqfa sahih kenan waƙafi ingantacce inda qawlihi ta'ala zaka tsaya wa ba ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya suratu ali imran aya ta bakwai lafzan ta fuskar lafazi na ya kamata ka tsaya wa ma'anan ta fuskar ma'ana na ya kamata ka tsaya shi yasa alwaqf wal ibtida yana da muhimmanci wajen sanin ma'anoni na alqur'ani kadiba cikin wata maskas da aka rubuta a kasar saudiya a jami'a ta madina alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na wani bahith ina ganin dan kasar yankin gabashin duniya ne absarul islam bin waqarul islam akwai wani tafi kuma al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na masters ce da aka rubuta wanda kuma wanda rubuta ta ya kai yanzu matsayin professor ustadul doctor ina ganin ibrahim awad dan kasar misra kenan sai ka hada wadannan littafai guda biyu alal aqalla ta'silan wa tatbiqan qa'idodin waqaf ga kuma yadda ake tatbiqin su a kira'a ko wajen fuskar ma'ana kuma ka dibi tunda master ce in ka diba karshe sun kawo maraja ko fihras littafan da suka yi amfani da su wanda suka tattauna akan wannan mawdu sai ka samu littafi 200 cikin wannan fanni daga ka huta hauka malam yace amma lafzu amma ta fuskar lafazi fa innahu da fali annahu don saboda cewa lau arada atfar rasikhina da Allah ya so yayi atfin ar-rasikhina kenan su ma sun sani la qala da yace wa yaquluna amanna bihi bil waw kenan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah inda atf ne sai ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm sai ce wa yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina kenan ta fuskar lafazi wa ammal ma'ana kuma ta fuskar ma'ana fali annahu saboda shi Allah zamma ya zargi mubtadi ta'wil wanda suke so su yi tawili kenan sai nuna ar-rasikhuna fil ilmi ko ba za su shiga cikin wannan zargi ba ina fata an fahimci dan yace walau kana zalika lirrasikhina ma'luman da su ar-rasikhina fil ilmi sananne ne tawili gare su lakana da ya kasance mubtaghiyahu wanda ya nemi ya san ma'anar shi mamduhan abin yabo ne la madmuman ba abin zargi bane yace fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili kaga Allah ya zargi su wali anna qawluhum kuma ba laifi saboda fadar su amanna suka ce mun yi imani ya dullu ala nau'it tafwid yana nuna wani nau'i na miƙa wuya wa taslimi da sadauka wato kama a ce kayi saranda ka miƙa wuya lishai inga wani abu lam ya ƙifu ala ma'anahu ba su tsaya ba akan ma'anarsa idan akhir himalin ce har zuwa ƙarshen bayanin da ibnu kudama ya kawo mu yi hattara don magana ibnu kudama ce malin ya kawo kai mallan ya ce wasa tara tamamahu za ka ga cikakken bayani wa tafsilahu da kuma wato fayyataccen bayani in sha Allah in Allah ya sofi surati Ali Imran a cikin suratu Ali Imran kuma malam Allah ya bashi iko ya kai ya yi tafsirin suratu Ali Imran ka koma can za ka bayani kafin mu wuce sai mu ce a nan nan malamin da suka yi sabani maganganu ne masu yawa in ka diba cikin littafin tafsiri karkashin wannan aya za ka gansu in ka diba cikin wani littafi al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr abdul karim an-namla karkashin wannan al-mutashabih da wannan ya kawo wannan bayani in ka diba ba cikin tafsir ulum al-quran wajen al-muhkam wal mutashabih duka galibi suna kawo irin wannan malamai sun tafi cewa dukkan su ma'anonin wani lokacin ba su karo da juna ba da an ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah in ana nuna al-mutashabih shi ne hakikanin al'amarin abu kamar kiyama kamar huruful ma'ani irin su alislami da ya cewa ma ya alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya so sai Allah shi kenan sai a tsaya nan saboda babu wanda ya san ma'anar haruffa ba su da ma'ana amma shi ibn Uthaymeen ya ce suna da maksa akwai dalilin da yasa aka kawo su shine a nuna ijazan alqur'ani domin da an kawo waɗannan haruffa sai a kawo zancen alqur'ani sura hudu ne kawai ba ambaci alkur'ani ba ya ambaci waɗannan harufa ko uku a wajen su malamai suratu maryam suratu ankabut suratu rum suratu qalam qalam ba wasu malamai suka ce a'a an faɗi alkur'ani a farko domin an yi ishara zuwa ga wal qalam wa yasturu ko mun ce masu rubuta alkur'ani ko mun ce masu rubuta dukkan abin rubutu alkur'ani yana daga cikin abin da ake rubutawa waɗansu malamai suka ce a'a ko ma nan mun ba mu ce alkur'ani ba dai ƙarshen waɗannan surorin guda hudu an ambaci alkur'ani amma banda waɗannan surorin da an kawo harfan sai a kawo alkur'ani alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi kaga magza ku da kuka ce alkur'ani kirkira shi akai ba daga wajen Allah yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kirkira shi to harfan da kuke magana da su da su ne alkur'ani sanka ku haɗa waɗannan harfan ku da alkur'ani ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب تاشي بندو إلى آخره مثال يبقى بايم ورسم دلوكة تكايتشينا to irin wannan sanin hakikanin kiyama da wadansu abubuwa wa bayan almuta abu lahu illallah to wannan arrasikun fil ilmi ce amanna bihi ba mu san yadda ruwan aljanna suke ba kaza an babu labari mun yi imani wadansu daga cikin malamai suka ce a almutashabih abinda ake nufi shine abinda ya boyu ba kowa ke tantance shi cikin dalibai wata aya ta ce a kiyama ba za a tambayi kowa ba فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان kaga ake ba za ta dauko ba wani wuri ko sai Allah ya tambaye kowa thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'lamun to kaga ba ta shabe malamai su sun san ma'anar shi ba za a tambayi kowa ba ma'ana ba za a tambayi kowa ba tambaya ta neman sani don kafin Allah ya tambaye su ya sani amma tambaya ta wato zargi za a tambaye sai ka haɗa su ta haka ta wani wasa da hankalinka kuma ita tambaya tana iya ɗaukar ma'ana sun kai kusan ma'anoni fiye da goma an gane ko ka koma cikin littafin balaga da usulun fiki za ka ga wannan da usulun tafsir tambaya tana iya ɗaukowa da taƙi don tabbatar da abu fir'aun ya ce ma annabi musa cikin suratul shu'ara alam ne rabbika fina walida ba mu muka rene ka tun kana yaro ba wanda tambaya ayi takrita don Musa ya san Fir'auna ya rene shi ma Fir'auna sai shi rene Musa sannan tambaya tana iya zakkuwa tana iya zuwa abin nan lil ihad don walakantarwa lit tahqir wal ihada an gane ku yawma yud'una ila nar jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadibun afa sihrun hadha amma an tumla tuksiru kaga tambaya ce ta wulakantarwa tambaya tana idan kuwa ne iftikhar dan alfahari ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون tambaya ce ta tinkawo to ga duk baka san wannan ba arunin ba kun ka jiwa da abu an faɗa baka sani ba sai ka zo ka faɗa cikin kuskure to in ana nufin irin waɗannan ayoyin waɗanda wani lokacin sai malamai su san ma'anarsu to kaga kenan nan sai mutu wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah war rasikhun fil ilm sun san ma'anar shi mutashabih amma ba irin sanin Allah ba dan wa ma utitum min al ilmi illa qalila dan an yi aka kashi ba su ke nuna duk abin da Allah sani sun sani ba sai dai suna da nasu sani gurgurun wanda Allah sani da su tare da kuma suna cewa amanna bihi kullu min inda rabbina dan sanin kaga abu bai hana ka maida shi zuwa ga Allah ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة كما قل الله أعلم بما لبثوا tare da an ba da labarin kuma kuka ce a'lam ban sani ko mun fahimta ba to da haka wannan shi ne a takaice bayani ko al-mutashabih kenan ma'anonin maganganun musu kan da juna ba wallahu a'lam mai so ya diba zafan da suke bayanin kalmar mutashabihat malamai su ta littattafai cikin hadisi da qur'ani waɗanda suke ayoyi da hadisai da kake ganin kafa sun ci karo da juna sai a yi littafi a ma ga yadda ake haɗa su misali littafin daf'u ihami liqirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimahullahu jami'a al-muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi sai da kawo mas'ala 1236 shi ko shek muhammadu bin shankit ya kawo matsala 242 akwai kuma fawa'id fi mushkilin qur'an shi ma ya kawo na izzuddin abdussalam sultanul ulama duk da ke sun ce wato matsalolin kawo su ne yayi amma rubutu ne yana fada ana rubutawa don kamar littafin alamun imla'i akwai kuma mushkilul qur'an na ibnu qutayba da sauran malamai da suka littafi akan wannan kuma Allah ya ba mu iko da shi dafo ihamul tirab an ayatul kitab da as'ilatul qur'an al majid wa ajubatuha a gidan wani tele ko tv sunna tv eks islam kitabu sunna Allah ya bani iko waɗanda tafan guda biyu duka na kare su sai aka samu ka'idodin hada nasoshi shi na cikin telegram in ka zo halaka 259 na 260 kuma tattaunawa ne kan bayanin wannan ilimi da aka yi alhamdulillah rabbil alamin cikin hadisi kuma akwai mushkilul afa na imam tahawi da kuma ta'wil mukhtalif hadisi ka nema ka zan wayayyi ka azuma da shubha a wuce da kai don dama mafi yawancin mabandata su shubha ce suke karatu ba karatun yadda ne su ba Allah ya mu da tsari malam yace wa min amthilatil ishtiraki fi harfin misalin ishtiraki a cikin harafi qawluhu ta'ala faqad Allah subhanahu wa ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu famsahu ku shafa bi wujuhikum ko ba ka ba da huskokinku wa aydikum da hannayenku minhu daga gare shi shi turba yake ne in za a yi taimama malik ya ce fa inna lafzata min domin kalima ta min ko harafi na min mushtarikatun tana tarayyar ma'ana bayna tab'id wannan tana nufin sashi kamar yadda muka yi bayani minhum man kallama Allah wa ibtida'il ghaya wannan tana nufin lokacin da abu ya faru subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa koko lokacin da zamani ya fara an gane ko la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ay ibtida awwal yawmin ko kuma lokacin da abu ya fito daga wani abu zuwa wani abu an gane ko Allah subhanahu wataala ce wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu daga Allah ya saka su ba ana nufin sashe ne da Allah ba dan nan sai a ce komai ya koma Allah kai haka mun ji wannan da kyau eh shi yasa kristoci ce ai Allah ya ce wa ruhun minhu ai ruhi ne daga gare shi kenan sashi ne na Allah to can da yace wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu komai ya koma Allah kenan Allah ya mura mai kyau malin yace wa qad qala shafi'i imam shafi'i yace wa ahmad da imam ahmad rahimahumullah Allah ya musu rahama sai mu ce kuma wa rahimallahu jami'al muslimin hiya fi hadhihi al-ayati al-karima a cikin wannan aya mai daraja lit-tab'idi su sun ce lit-tab'idi ce kenan minhu min ba'dhi daga sashin shi fashtarata sai sun ka shartanta sa'idan turbaya an kira shi sa'idi domin abin yana sama domin sa'ada ta nufin abin da a sama tuna abin da ke saman doron kasa an gane ko ya ce ya suluku azaban sa'ada mai hauhawa to fashtarata sa'idan lahu guba suka ce sai kasa wanda tana da turbaya wanda tana da guba abin nan ana iya cewa kura kenan su a wajen su dole sai kasa mai kura ya alaƙo biliyadi wanda turɗan nan tana haɗewa ga hannu shi ne wato ya alaƙo ma'ana in ka buga ƙasa sai idan ka ɗago hannunka za a iske abin ana ganin wato ƙasa a hannunka ta haɗe da hannunka laƙewa na'am da za kuma lafai wa ƙala malikun malik ya ce wa abu hanifa da abu hanifa rahimahumullah allah ya musu rahama hiya libtida ilghaya sun kace min wannan libtida ilghaya ce tana nufin daga inda abai taso falam yashtarita musu shartan ta ba malahu gubaru abin da yake da kura bal ajazat tayammum sun ka halatta tayammama ala ramli akan arram rainai ko da bai lake ba wal hijara da dutsi malik yace wa qawluhu ma magana imamu malik da maganar abu hanifa an sabu ita ce dacewa kaga uslubi na ladabi na malamai bai ce wa qauluhuma ba sahihun kai ya ce magana shafi'i da ta ahmad ghalatun kuskure ne sai ya ce a ta malik an sabu ita fi dacewa bai ce kinai an ce ita fi dacewa wancan ma rayuwa a ce ya dace ladabi ne da tattaunawa da yawan babu da irin wannan in kana sabani da mutum kawai suka ce kai ne ke da gaskiya a wani lokacin ana koya maka ladabin tattaunawa Allah ya ce mun za Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin wa inna bu au iyyakum ko kula ala hudan akwai da yake akan shari'a au dalalin mubin kuma akwai da yake ana akan bata kana nufin manzala sallallahu alaihi bai san cewa shi akan gaskiya ba ba haka nan bane akwai lokacin da ka tattauna da mutum kuka ce ni ke da gaskiya a kawo dalilanka in kawo nawa sai a tattauna sana gane wa yake da gaskiya amma in ka zabar ka ce kake da gaskiya sai ka ce shi shi mutum sai zai ce maka shi ba bai da gaskiya a ina ka samu wannan ba a samu wannan ya samu koya shi yasa zaka usman suna ce an samu aswamu dan su barba wancan kamar da suka ce imamu shafi'i ya ce qawli wato sahihun yahtamilu al-khata wa qawluka khata'un yahtamilu as-sawab sai a tattauna kuma da luga gashi ta yi tasiri cikin fitar da hukumce-hukumce cikin aƙida ta shiga ko ka ce kai babu ruwanka loka kai dai kawai shari'a za ka karatu da aƙida da hadisi ya za ka gane hadisin da ƙur'anin da kuma shari'a ba ka san lugar kyau ba a kamata ɗalibai ilimi musan inda muka dusa an gane ko malik ya ce to mi yasa ya ce maganar malik ta fi ƙarfi ba don saboda shi ɗan malikiya ba ne domin malamin murtaniya ne ya tashi a murtaniya kuma gadin fi kawai malikiya ne ba don wannan ya zaɓa ba ga dalili ya ce li anna qawluhu ta'ala domin fadar Allah subhanahu wata'ala ba'dahu bayan ya kawo famsa bi wujuhikum wa aydikum minhu kenan ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya son ya sanya kunci a gare ku suratul ma'ida aya ta shidda nakiratun fi siyaqin nafi nakira ce wadda ta zo cikin siyaqin zance na annafi korewa zidat qablaha kuma aka ƙara gabanin na kira lafzatu min lafazi na min litaukidil umumi don saboda a ƙara ƙarfafa umumi asalin maganar ma ja'ala Allahu alaikum haraja to amma ana ƙara min gaban mubtada ko a ƙara ta gaban fa'il ko a ƙara ta gaban maf'ulun bihi don ƙarfafa ma'ana an ta kulu ma ja'ana min bashirin wala nadir asluhu an ta kulu ma ja'ana bashirin wala nadir ma yuridu Allah yaj'al alaykum min haraj ma yuridu Allah yaj'al alaykum harajan maf'ul bihi shi aka kara min littafi ma lakum min ilahin ghayru ma lakum ilahun ghayru to in nafi yazo gaba bayan na kira annakiratu fi siyaqin nafi wa sharti an gane ko wannan hayi tufidul umum in na kira ta zo na hayu ya gabace ta ko na fiye an kore ko hannu ko sharaɗi ta gane kowa da kowa an na kiratu an gane ko fi siyaƙi al-itlaq fi siyaƙi al'amri tufidul itlaq in na kira ta zo a cikin umarni ta nufin mutlaq abinda an ka saki ba umumi ba an na kiratu fi siyaƙi al-ifbati ko ba ka ba tufidul ibha in cikin isbati ne na kira wanda bai da alif wallah duk in baka sauran ka'idin ba za a kauna da kai na fata hukunci ne wala qad arsalna rusulan min qablika kana rusulan na kira ne sai da wanto tufidul ibha sai ka je ka dauko inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wa al-asbat wa isa wa ayyub wa musa wa harun wa sulaiman وآتنا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك تفيد الإبهام ويفصل بها إن هكا با أكيش كجيبة سوين لتافي دراسات في أصول التفسير na profesan tafsiri da yake garin Kano wato Kabir Yunus wanda malami ne ya karanta a jami'a ta sai da kuma ina ganin yana Kano ya yi ritaya ban sani ba ko an ce yana Jigawa jihar Jigawa yana karantarwa sannan kuma yana nan da rubuta wani littafi wato na ayatul ahkam kuna fatan Allah ya bashi ikon ya karasa shi kuma Allah ya amfanar da shi da al'ummar musulmi da abin da ya rubuta duniya da lahira mun ji wannan ko to malam yace an ka kara min bayan annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ma ja'ala alaikum harajan kiran kowane iri to an ka ce min haraj sai ta fitar da shi daga al-zuhur fil umum ala tansis fil umum ta kara fito da shi karara malam yace wan nakira ita ko nakira abinda bai da alif wallam ko idza kanat kadhalika in ka kasance haka fahiya ita nassun nassi ne sarihun karara fi shumulin nafi wato haɗewar nafi korewa li jami'i afradil jins ya zama to ya shafi dukkan jinsi dukkan jinsin haraj Allah ya ɗauke shi take nufi kenan wa taklifu Allah ya kallafa muna bi khususi ma la ma lahu sai an kebance da abin da yana da guba yana da kura mala yace la yakhlu min haraj an gane ko bayyo a ce babu kunci a ciki li'anna katiran min biladillahi mallaci domin da yawa daga cikin garurukan Allah ko garuruwan Allah ko yankuna na Allah domin kasa dukkan ta Allah ce la yujadu fiha illa al-jibal ba a samu sai duwatsu aw rimal ko ko rairai wanda ke rayuwa cikin sahara ko ko wanda ke rayuwa cikin wuraren duwatsu ya san da wannan bal ma akwai wuraren da ba ma rairai ba kuma duwatsu sai kankara irin da eskimo a kasar rasha eskimo da wasu yankuna na abin da kanada bisa kankara ne suke rayuwa to suka an kace sai sun nemo kasa ba abin da yake saman kasa ba a ga aiki ayi asam ita ko shari'a ba wai ta shafe ka ne kai kadai ba don nan yankin ka akwai kasa ta shafe dukkan musulmi ne to kaga malam sai ya tarjihi yace wasa ya'ti tahqiq hadha al-mabhath bayanin wannan mabhath dai zo wa idahu da kuma tabbatar da wannan bincike kenan wannan matsala wa idahu da bayanin wannan matsala bi sunnati da sunna a ƙara da sunna fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida insha Allah ta'ala in Allah ya so kuma mana Allah ya bashi iko ya kai a cikin suratul ma'ida ko ya bayanin wannan matsala sai ka koma can mun ji wannan da kyau to kafin in wuce akwai dan bayani da ke so in yi a takaice kadan shi ne cewa kaga da haruffa ashe suna iya ɗaukar ma'anoni daban-daban kuma su yi tasiri wajen tafsiri da aƙida da hukumce-hukumce a nan sai ka samu littafan da ake kira huruful ma'ani littafan da aka tattauna akan kowane harfi da ma'anarsa sai ka aji in ka zo wajen tafsiri don harafin da ka cin mishi ka yi ƙoƙari ka san ma'anoninsa wacce ma'ana ake nufi a nan ko mi ke tabbatar da wannan ji ake nufi an gane ko kaga ɗalibin ilimi za su yi amfani ko huruful ma'ani ko huruful jarri ko huruful nas wa atharuha fi tafsir wa atharuha fi ma'ani hadith ko fi shuruhil hadith wa atharuha fi lugha fi shari'a gashi nan dai akwai littafin mughni labib an kutub al-a'rib na ibn hisham al-ansari akwai ma'ani al-huruf na imam ar-rummani akwai aljanar dani fi hurufin ma'ani na imamul muradi an gane ko akwai al'usliya fi ilmin huruf ta imamul haram akwai tanawubul huruf fi lugatul qur'an muhammad hassan awad da dalun ne karshe akwai adawatu tafsir allati yahtaju ilaiha al-mufassir cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti akwai huruful jar wa atharuha fi dalala majistar wanda aka yi a kasar libya kulliyatul da'watul islamiyya sai ka nemi waɗannan ko sashi daga cikin su kuma waɗansu da tafari suka tattauna akan wannan fanni haka ne ilimi yake tabbata ka san masadir ka san maraja a tattauna da dalilai ba wai ai ta buɗe huta ba ba wata hujja ba wani dalili wannan ba wani abu bane kowa ya iya shi in dai hayaniya ce da hauragiya kuma nan to wannan kowa ya iya shi idan ka ce wani bai san komai wannan ko shugaban mahaukatan duniya yana iya zama cewa da nisan kullum wannan ba wani hujja ba wani abu ne kafa hujjar cewa wani ya sani ko bai sani ba nan ne ake samun matsala sai mu je gaba malam yace to wal maqsudu fi tarjama abinda nake nufi ga wannan tarjama muqaddima mutlaqul mithal in baka misali kawai kenan duk inda irin wannan zai zo cikin qur'ani in fi'ili ne in suna ne in harafi ne inda akwai ishtiraki ba sai wanga da kawo ba sai ka yi aiki da shi shi ne ce mutlaqul misal kaga kina an buɗe ma kofar ilmi ko kofofi malam yace wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani allati tadammanaha hadha alkitab almubarak wanda wannan littafin ya kumsa mai albarka bayan al-ijma ai bayanin abin da yazo dunkule alwaqi'a wanda ya abu bi sababi ibhamin saboda akwai ibham abu ya zo shi ma wato mubham yanci mubham shi ne kamar shi ma ne abinda addun kole ba a fahimce shi ba fismi jinsin a cikin sunan jinsi akwai suna na jinsi yana nuna jinsin abu jam'an shin ismu jinsin ne ya zo jam'i kana au mufradin ko ko mufrad ya zo au ismu jam'in ko ko zama to sunan jam'i akwai sunan jinsi akwai sunan jam'i shi sunan jinsi yana nuna jinsin abu kaza shi ko sunan jam'i yana nuna haduwar abubuwa masu yawa to shi sunan jam'i bai da mufrad in an ka ce alƙawun ismu jama'i to mi an mufrad kun shi la mufrad lahu min min lafzi sai daga ce al al-zakar wal unsa in an hada su a ce alƙawun ko wasu malamai wasu ce a'a az-zukuru ne asalin kalmar alƙawun al-inath ba su shiga ciki sai da min babu taqlid ya ayyuhal ladina amanu la yasar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khayran minhum in an ka ce almar'atu mace ɗaya ko imra'a an ka ce imra'a ta yi mace nawa to jam'in shi ba a can imra'at mufradun la jam'a lahu min lafzihi shi ko annisa'u shi ne jam'in shi jam'un la mufrada lahu min lafzihi ba a can annasab to irin waɗanda abubuwa dole sai ka fahimci su ana tattaunawa kakkatai ka waɗa cikin haɗin to don haka dai shi ismu jinsin kuma shi yanzu jinsin abu yana yi wa mai zamanto yana da jam'i kaga akwai ismu jinsin jam'an akwai mufrad amma shi ismu jam'in babu mufrad jam'in kawai akwai don ka bambanta ya ce ausilatu mausulin ko ku za a zo da silatu mausul allazi allazina allati allatani duka akwai ijmal karkashin su ko ibham au ma'ana harfin ko ku a samu wani harfi wanda akwai ibham a cikinsa ba ishtiraki ba domin an ce ishtiraki ɗaya biyu uku daga biyu zuwa abin da ya sama in an ka ce ibham a'a sai a rasa cikin waɗannan haruffan an gane ko saboda harafi an samu dunkulewar ma'ana to kaga dunkulewar ma'ana daban ma'anoni daban-daban su bayyana yanzu yana da ma'ana biyu ko uku kaga ai sun bayyana amma wanne za a zaɓa amma an ka ce mubham a'a shi kan shi dunkule ce ma'ana ba a kawo shi ba to kuma yana ɗaukar kaza yana ɗaukar kaza to rashin kawo shi ɗin yanzu cikin su wanne ne za a faru da shi duk malam zai zo bayanin wannan malam ya ce to fa misalul ibham fi ismin misalin ibhami a cikin suna ismu jinsin kenan sai ya fara da ismu jins في قوله تعالى إن الله يتشي فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى سيكرقى آدم النبي آدم إن دام فسر ما لمن زوري أحاو صفائي أكي قباتروا أما في لارم شيء يدك يسيب أنا تنك جاء آدم آدم جاء بيالي أما ده هسه كتي آدم يازو كتي يازو آدم ما هو سكيبا خصائص اللغات أي حتى shi yasa malaman zuwa sun ce fatalaka adamu adamu ya karba kaga bahaushe zai fahimta min rabbihi daga ubangijin shi kalimatin kalimomi akwai kira'a ta ibnu kathir fatalaka adama min rabbihi kalimatun kalimomi sun zo ma annabi adamu na an hankalta ma lokacin da suka zo mishi suna tafe su ne fa'ili shi ne mafulun an hankalta ma lokacin da zai karbe su shi ne fa'ili su ne mafulun bishi imam shafi'i ya ce wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makki aksun tahawwala wa adama kalimata adam farfa ka daukakar da ita nasiban kalimatihi sai kai ma kalmomin shi nasba kenan ka ce farfa fatalaqa adam kai mai rafa nasiban kalimatihi kalimatihi kace kalimatihi fatalaqa adam min rabbihi kalimatihi an gani ko amma sai ce bi kasirin gashi malamin kira'at gashi malamin luga gashi malamin balaga da ya ce bi kasirin don da ya ce maka nasu ban kalima fihi kakkata ya an ce nasu ba ka ce fata ba yana nufin ka ce fata laƙa adamu min rabbihi kalimatan ba don jam'u mu'annatu salim yun sabu wa yujarru bil kasir ko haka rabin ibn malik ya ce wa ma bita wa alifin qadjumi a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a kinan sai ka ce fatalqa adam wa rabbihi kalimati amma ce walil makki aksun tahawwa amma makki ina nufin ibn kathir shine makki dan ya ce wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa ibn kathirun kafirul qaumi mu'tara to aksun ta hawara aksu shi ne a ce an juyar da abu sun kuyi in ji malamman zauri kenan fatala ka adama min rabbihi karimatu ba ka san yadda zaka taujihin qira'o'i ba wani ilimin dole sai ya ja ka zuwa ga wani ilimin sannan abin ya fita shi yasa wani lokacin sai an ja qur'ani a shiga cikin hadisai a dawo manuga a dauko ka'idodin usulul fiqh a hada na usulul tafsir a hada na usulul hadith sannan a tace mas'ala kai ku sai ka zo ka dauko aya ka fassara yadda ranka ga so ka ba mutane wuta Allah ya kyauta a kamata mu gaba kan juna gaskiya ilimi ba ba ba ba bane da bane wanda ake kawo mutane su ci suwa ce mu koyi uslubi na ilimi wanda duk lokacin da muka ji za mu tattauna ne akan ilimi ba tare da hayaniya ba Allah ya kyauta to to nan kalimatin kin ba da yace faqad abhama hahuna Allah ya kawo su a dunkule wa zakaraha sai ya bayyana wannan kalmomin fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce fi suratul a'raf a cikin suratul a'raf qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaji kalmomin da ya fada amma in shi a sai suka gudu suka ce a'a wai lokacin da Adamu ya sabo sai ce Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammadin da wali da wali kaji wai su kalmatikin su sun bar Qur'ani sun kama wadansu riwayoyi can na hayaniya Allah ya gura mai kyau wannan aya tana cikin suratul a'raf ayata 23 waccan kuma bakara ce ayata 37 fa talaqa adamu min rabbih kalima wa min amsalatihi yana daga cikin misallai fismi jinsin a samu sunan jinsi yazo mufrad amma can kalimatu jam'i ne mufrad kuma daya an gane ko qauluhu ta'ala fa Allah wa tammat kalimatu rabbik kenan kalmar ubangijinka ta cika alhusna wadda take mafi kyau ba mai kyau ba alhusna jam'i ne na ahsan hasanun mai kyau hasanatun kyakkyawa ahsanu mafi kyau cikin maza husna da hasna'u mafi kyau walillahi asma'ul husna Allah da suna yi mafi kyau ba masu kyau ba to mafi kyau ala bani isra'il kalmar ta tabbata ga bani isra'il bi ma saboda saboda hakurin da suka yi idan kana so Allah ya taimake ka sai ka yi hakuri ka shakana so aljanna sai ka yi hakuri wajazahum bima sabaru jannatan wa harira سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سورة الأعراف آية 137 وقوة تمت كلمة ربك الحسنى إتتي أنك سورة الأعراف بآية لمن تكاوبك ونزويتي أن يبنى فقد أبهمها ما ليتي ألا يا وتدنك لأن كلمة بيبينات وهنا أنا وبينها سيبينات بقوله فقرسا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض muna son mu yi ni'ima ga waɗanda aka raunatar da su a bayan ƙasa bani isra'ila kenan wa naj'aluhum a'imma mu sanya su shugabanni wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru kaga hankurin ya ba su wannan wa naj'aluhum alwarithin mu sanya su sune za su gadi wato mulkin ƙasa ko ba ka da bani wa numakkina lahum fil ard mutabbatat su da su a bayan ƙasa wa nuriya fir'auna mu nuna ma fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunar fir'auna da hamana minhum daga waɗannan mutanen bari isra'il ma kanu yahbarun abinda suka kasance suna sauna suna jin tsoro mun ji wannan to ita ce kalimatu rabbikal husna amma a nan akwai abin da kamata mu fahimta da yace wa nuridu an namunna ala alladhina sufifu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna akwai qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wa yara fir'aun fir'auna ya gani wa hamanu da haman wa junuduhuma da rundunasu gani za su yara wa nuriya kuma nan arahu ne za mu nuna musu sai ka bambanta kuma sai ka ce wa nuriya fir'auna domin nan yayi ta'addi zuwa ga wato al-maf'ul an gari ko na farko kenan na biyu kuma a nan in Allah ce zai yi abu tabbas zai yi shi kuma sai da Allah ya nuna ma fir'auna da hama da jimu makaru ya halaru mene da suke tsoro ijmalu kubcewar mulki yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihr ba shi da suke tsoro ba to barko Allah ya ce wani wuri fir'auna wa hama da wajen nuna kuma zawalan mulk amma sai ijmali saboda ya nuna maka illar da tassa suka yaƙi gaskiya shine gushewar mulkin su da harkokin su da duniya sai ce ma kanu ya faru kuma sai da Allah ya nuna musu wannan abin suratul qasas ayata daga ayata biyar zuwa ayata shida to dan haka ismu jinsin dai kala kala ne a karanta su cikin ilimin nahwu akwai ismu jinsin jam'i akwai ismu jinsin ifradi an gane ko duka ana ganin su a cikin wato bincike da larabci za ku ga alwa na ismul jins ka shiga cikin littattafai alwa ismul jins sai ka ga nau'ukan shi ya kasu kala kaza ya kasu kala kaza ya kasu kala kaza don babu lokacin da za mu kawo wannan amma dai karamin gaya ma yana da yawa to sai malam ya ce wa min amfilatihi ko in ban manta ba eh wa min am wa min amfilatihi yana daga cikin misali na ismu jins kenan al-mufrad qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala walakin haqqat kalimatu rabbik kalimatu ubangijinka ta tabbata walakin haqqat kalimatu al-'adabi 'ala al-kafirin inda kafirai za su ce kalma azaba ta tabbata akan kafirai to wace kalma ce faqad bayyanaha Allah ya bayyana ta bi qawlihi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in a cikin suratul sajda ayata 13 da sauran ayoyi da suke nuna wannan ko ba haka ba وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ما لا يتي ونحوها من الآيات كتب ونن نآيوي أنقاري كو تو ويتي ومن ونحوها من الآيات ومن أمثلته مثال شكما قوله فدر الله كمن وأوفوا بأهدي كتكاد القولين أوفي بأهدكم نكو نتكا مكو ناكو القولين wanda a tsakanin da ku suratul baqara aya ta 40 faqad bayyana ahdahu Allah ya bayyana alqawlin sa bi qawlihi inda yace la in aqamtumus salah inda har kuka tsaye da sallah wa ataytumuz zakah kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafa su wa atna at-ta'zir karfafawa akwai at-ta'zir kuma cikin ilimin fiqh yi ma mutum hukunci wanda shari'a ba ta faɗi haddi ba sai ayi ta'ziri aga abin da ya kamata alƙali zai ba gani ko haka ne hau wa aqradtumullah qardan hasana kuka ba Allah rance rance mai kyau wanda akwai ikhlasi cikin shi an gidan Allah kuma da dukiya ta gari shine hasanan kenan in ba hasanan bane na Allah ba zai karba ba suratul maida aya ta 11 wa bayyana ahdahum shi ko Allah ya bayyana alqawlin su bi qawlihi kina alqawlin da shi zai cika musu la ukaffiranna ankum sayi'atikum zan kankare muku munana ayyukanku har zuwa ƙarshen aya wala udkhilannakum jannati suratul ma'ida aya ta 11 an gane ko kenan wannan ya nuna cewa shi ahad ismu jinsin ne dukkan alƙawali zai shiga karkashin sa wannan kuma abinda malamai suka kawo kenan dan haka alƙawullan su kuma ba wai wannan dai suka tsaya ba akwai alƙawulla da dama tsakanin su da Allah na fata an fahimci wa idh akhadna mithaqakum la tasfifuna dima'akum wa idh akhadna mithaqa mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة akwai alƙawari ma wanda ya shafi kowa ba su kaɗai ba wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa dhurriyyatahum aw qira'a wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ga sunan da haka ne ahad alƙawari to kenan sai ka fahimci wannan malam ya ce wa min amsalatihi yana daga cikin misalin sa shi ismu jinsin qawluhu ta'ala wa dan Allah hatta yablugha ashudda suratul an'am aya ta 152 wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda a cikin ma isra'i akwai wannan hatta yablugha ashudda wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula a an'am kuma hatta yablugha ashudda wa ufu al kayla wal mizan wal mizan bil qist Allah rabbu bi hadda al qur'an li anna al ashudda domin kalmar ta ashuddu yatanawalu al buruf tana wato ya tanawar kuma a ce lafazin yana shafar bulugh balagan mutum wa ya tanawar 30 sana yana nufin wani lokaci shekara 30 wa 40 da 40 wa 60 da 60 wa gairi dalika da wurin wannan kama qila fihi kama yadda malamai suka yi bayanin wannan bi kulli kama qila fihi bi kulli bi kulli dalika kowanne daga cikin malamai sun fassara da wannan wasu kace kinan balaga daga 15 ko 16 ko 17 ko 18 wasu kace 30 wasu kace 40 wasu kace 60 ومن إطلاقه على الخمسين أن أنفاني دون الكلمة أنا بكم شكرا خمسين قول صحيب بن وثيل مقرف صحيب بن وثيل أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشؤون يأتي أخو خمسين ما أبو شكرا خمسين dan ya ce abu dan uwan shekara hamsin bayan shekara ba mutum bace balle a ce suna da yawon taka yana nufin wato suna tafiya tare ina fata ana fahimta ya ce to mujtama'un ashuddi na haɗa na cika na kai matsayin balagata walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma annabi yusuf annabi musa kuma walan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma a cikin suratul qasas kuma ta akwai wastawa mai harka kuma akwai balaga me yasa shi annabi musa an ka ce wastawa shi annabi yusuf ba a ce wastawa ba ka koma cikin littafin tafsiri ga abin da malamin suka ce ina ba ta arafin kuma to ya ce to wani jazani abinda najjaz daga annajid ne in an ce annajid shi ne haƙora waɗanda ake tamnawa da su shi ya ce addu alaiha bin nawajid ku dika ƙanƙanƙan ba ana rashin ka ɗauko sayi bukari ka tamni ba ka yi riko ta fuska aiki to najjazani abinda ya wato wayar min da kai domin wanda duk haƙoran shi sun kaci kana cizo ma'ana ya kai inda ya kai inda ya mallaki hankalin kansa to najjada ni abinda ya horar da ni ya bani ilimin sanin rayuwa mudawara ta shu'un juyar da al'amura can a cuce ka na a zage ka na a zo a nuna ma abin gaskiya ne sai ka shiga ashe kofar ragoci an kai sai a kulli ba ba ka nan bane yasa duk wanda an ka cuta yana da wayo amma wanda ba a cuce shi ba bai da wani wanda kullun gidansu yake rayuwa ko shekara 100 gare shi bai san duniya ba wanda yake wanda yake da shekara 20 yaje yawon duniya ya fi sanin duniya saboda in kana gidan ku kullun sai ka rena mutane da baki ran da kaje gidan sai ka gane eh ga yadda al'amari yake duk wanda baya cuɗanya da mutane bai rayu tsawon rayuwa ba bai san rayuwa ba kinan akwai khibra ta ilimi akwai khibra ta shekaru ina fata an fahimci to kaje ce abinda da ya bashi ilimi kenan sai malam yace walakin Allah ta'ala sai dai Allah madaukakin sarki bayyana ya bayyana annal murada bihi abinda ake nufi da shi fi jins fi sha'anil yatim game da sha'anin wato shi maraya bulughun nikah in ya kai aure ake nufin balaga ashudda amma in annabi ya ce balaga ashudda yana ido ka 40 ko ba ka rabbani ko dan adam hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana nan ba maraya ake binci ba dan 40 sanata maraya shi ma ya dan uba بقوله تعالى إن التي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم كاغا wannan shi da bulatulihi wato sun kai balaga a shuddahu kenan sun balaga mun ji wannan da kyau ko to kaga nan ya bayyana abin da ake da al-ashuddu ismu jinsin ne wasu sun ce jam'i ne sun ce mufrad kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun karkashin wannan ayat suratul an'am kaga abin da ya faɗa da ma sauran littafan tafsiri da suke kula da mu ba mun ji wannan ko to shi ismu jinsin wani lokaci ana bambanta shi tsakanin mufrad da jam'i tunda shi ismu jinsin yana da mufrad yana da mi yana da jam'i to wani lokacin ana iya samun shi a bambanta shi da mufrad da jam'i da ta'un albaqaru shanu inna albaqara tashabaha alaina albaqaratu saniya daya asamaratu ɗan ice an gari ko asamaru ‘ya'yan itace annakhlatu icen dabino ɗai ko bishiyar dabino annakhlu itacen dabino masu yawa attamratu ɗan dabino ɗaya attamru dabino mai yawa haka ake bin su ko kuma isu jinsin ana samun shi wani lokaci ba da ta'un ba sai a ƙara ya'ul mushaddada arab kalima ta arab tana nufin larabawa ko haka ba arabiyyun ba larabi ɗaya ko haka nan to haka ake samun irin ismu jins da jam'i da mufrad a bambanta su bincike ne mai yawa ne na riga muku sai kun yi kokari a bambanta ismu jins da na kira matsala ce ta lura da usulun fiqh ana tattara kansu duk waɗannan abubuwan babu lokacin da za mu kawo su amma dai mu yi ku ishara saboda ilimi abu ne mai faɗi to sai malam ya ci gaba da bayani bayani kuma ya ce wa mai wannan aya hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum tana da alaka da wa'atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyin su waɗansu malamai suka ce nan ana nufin waɗanda suka kasance marayu a can da domin ba a ba marayu dukiyarsa bai itibari ma kanu wasu ka ce a wa'atul ya taba don can da ba su ba marayu dukiya cikin gado sai an ka ce ko ba su dukiyarsu sai Allah ya ayyana ta akwai maganganu na malamu to waɗanda suka ce a ba marayu dukiyarsu idan sun balaga akwai sharafi ko ba ka nan bane a ba su dukiya Allah ce ko to da waɗannan sharafi za a ba su to wabtarul yatama hatta idza balagun nikaha sai sun kai aure kaga sharadi na farko fa in anastum minhum rushda an kaga sun shirya farfa ilayhim amwaluhum kaga sharadin wannan al'amur shi yasa duk inda umarni ya zo cikin qur'ani ka diba ka gani al'amur shin mutlaq ne ko muqayyad ma hiya dawabitu hadha al'amr da wannan ne in baka fahimce shi ba zaka je kai ta matsala Allah ce wa qatilul mushrikin ko ayaqin mushrikai ce to shi ai shike da mushrikai da aje ayake su akace su amru ne amma yuqayyad wa yukhassas wa yudbat mushrikina ahlul kitabi mushrikai ne amma ba ayake su ba don ba a cewa an haɗa ta baka aure mace kuma a ce ka yake ta da kai da ita sai ne wani kashe wani yi hassas a halin kitab sai in ba su ba da jizya domin su mushrikai ne a halin kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun amma sai ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin mursalun ashe su ba da jizya ba za a yake su ba kaga mushrikina in mun ce amli sai tafsike shi wa yuqayyad za a kayyade shi ina fata hukunci ne da dawabit sai in kuna da ikon yakar su amerika kiristoci ne mushirkai ne sai yan nijar suka ce za su ɗauki takubba su je su yaki amerika kana cikin jirgin ruwa suka turo babban guda ya tashi da kai a ɗora ba sun fi ƙarfin ka duk waɗannan ba a hankalta musu ka zo ka ce kai jihadi ka kashe musulmi kuma kashe arna ba saboda rashin sanin ulumul ala ko an ce ku yaƙe su akwai dawabit yukhassas bai yiwa kowa ya fita wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa فنعي أصحاب الأعذار ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حذر أن لا يجدوا ما ينفقون كتبك إلمي أكبر واساني توكو قواعد ضوابط waɗanda abin ka a ce shirme ne ba shirme ba ne tsaya ka fahimci abin da kyau Allah ya gane da to sai malam yake cewa wa misalul ijmal bi sabbil ibham kinan za a samu ijmali abu ya zo a dunkule saboda ibhami fi ismi jam'i nan sunan jam'i ba ismu jinsin ba قوله تعالى فقد الله في سورة الدخان أتي سورة الدخان كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كما كان بني الدخان إذن وانا آية أقول سورة الشعراء كما كما كم تركوا من جنات وعيون ko ba ka ba sai ce wa kunuzin a cikin surun su'ara wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakin sai ce kadhalika wa awrathnaha bani isra'il alrabu mai hadda alqur'ani fal qawmu ismu jam'in shi al qawmu ismu jam'in suna ne na jam'i wa qad abhamahu huna ya zo da shi a dunkule anan wa kadhalika qawluhu fil a'raf kuma ya kawo shi a dunkule a cikin suratul a'raf wa awrathna al qawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al ardi wa magharibaha allati barakna fiha suratul a'raf aya ta 137 al'aya ya ce an ba su mulkin gabas zai mabarar su mulkin duk duniya domin fir'auna ba duk duniya yake mulki ba ko zamanin fir'auna akwai inda bai da mulki da annabi musa ya gudu ya ce falamma za a huwa kasa alaihi alkasas kala ya ta haf na jauta min alkawmin zalimi wani kin fir'auna ba duk duniya yake mulki ba da yanci ba sharik al'adu magana haka ce duk duniya yake mulki mana ce to fa innahu abhama Allah ya kawo abu a dunkule fihi a cikin kenan nasoshin da sun ka gabata kenan alqawm suna na alqawm kalima ta alqawm ta zo a dunkule aidan walakinahu bayyana fi surati shu'ara sai Allah ya bayyana a cikin surati shu'ara annal murad abinda ake nufi bi ulaika alqawm da wadannan mutane banu isra'ila sune bani isra'il li qawlihi fil qissa saboda Allah ya faɗa a cikin wannan kissa bai ainiha karan kanta fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin kenan can fa akhrajnahum lima kam tarku min jannatin bani da muka ci fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin can kuma cikin suratul dukhan wa zuru'in kenan suna da kunuzi suna da zuru'u wa maqamin karim sannan kadhalika wa awrathnaha bani isra'il kenan nan su ne ake nufi da alqaum suratul shu'ara tun daga aya ta 57 zuwa aya ta 59 wa min amfilatihi yana daga cikin misalin irin wannan kenan a samu ibham cikin ismu jam'in qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah kina annabi Sulaiman ya hana ta ko ko wa saddaha abinda ya kange Balqis ma kanat ta'budu min dunillah kinan ma tana idan tuwa maf'ulun bihi wasaddaha sulaimanu ma kanat ta'budu min dunillah dan ya kira ta zuwa ga Allah ko ko wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillahi an ibadatillah abinda take bauta wanda ba Allah ba shi ya kange ta kamar rana kenan dan ya ce inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjudun lishamsi min dunillah to ita shamsu kin tana cikin ma kanat ta'budu min dunillah إنها كانت من قوم كافرين سورة النمل دقى آيات آيات 43 ماذا يتي فإنه أبهم هؤلاء القوم ألا يكاو أدن قولي أبن أجل في القوم هنا على ولكنه أشار سيدي ألا إشارة إلى أنهم أنهم سيدي سوني سبع غرين سبع بقوله إن التي أن الهدهد لوكس الهدهد كبار لباري مقررا له إنا ما يتبت مع النبي سليمان فقال أحط بما لم تحط به ناكي ويسني دا أبن بك سني با وجئتك من سبع بنبأ يقين ko wa jituka min saba'a bi naba'in yaqin ko wa jituka min saba' bi naba'in yaqin kira odi ne guda uku min saba'in kaga munawwan ne gaira mamnu'un min as-sarf ina fata an fice saboda suna ne na wuri ya an ce min saba'a an hankalta ma suna ne na kakansu ko sunan kabila sai da mutum mu mu'minu sarf min saba bi naba'in yaqina an yi sukuni saboda a larabci akwai kabilolin da duk kalimar da suka tsaya akan ta ko su tsaya kan suna yi mata sukuni su wuce kadiba cikin alqararatun nahwiyya wat tasrifiyya li majma' al-lugha al-qahira na bincike na Khalid al-Usaini kaga mas'alolin lugha na zamani ko ka karanta a tadribatun lughawiyya na ɗai da na biyu da na uku da na hudu na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya kaga mas'alolin luga na zamani ko ka karanto qararatu na majma'al luga ka gansu tun waɗanda aka fara rubutawa ko ka karanta tashihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya babban gine dake kasar Libya ga sunan dai yasa in ka zauna baka san littattafai ba cikin ilimi an yi nisa an barka yasa in kana magana cikin masana sai ita dariyar ka amma kai kuka nan ka sha iska ga ɗauki babban riga in ƙasashen mu na ka kawo wani irin wasu jirgin rawani ka watsa ana aka wanka Allah kan ɗaukar wakala ba a laifi ka sa babban riga da rawani da komai amma la'ai karatu da yanzu akwai waɗanda ba ba wai ko kayi karatu sai sai in sun ji ba daɗi sannan suka baza rubu ba su bari kashe sun jinjina ka saboda wani ba ruwa ne kamar ikhlasin ya fitar daga cikin zukatan mutane kuskura kwaran mutum ne ake nema Allah kai mu nasir ala ayyati hal dai an bayyana su wane ne waɗannan mutanen su ne mutanen malikatu wato saba kenan mutanen saba su ne min kaumin kafirin kenan su zamanto mutane ne wato kafirai wannan kuma akwai mas'ala kalima ta alqawm muka ce ta shafi maza ne kawai ko ba karan bane la yasfar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna to kuma ce min qaumin kafirin ita ko mace ce jam'i na mata kuma kafira ta ake cewa kuma kanan bane to sai amfani da uslubi na at-taghlib mas'ala ce tana da cikin lugar usulul fiqh barkun yace innaha kanat min qaumin kafirat sai ce kafirina yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bai ce khati'atu ba kuma khati shine wanda ya aiki da gangan ba mukhti ba mukhti shine bai kuskure la ya'kuluhu illa al-khati'un wanda suka aikata abu da gangan kai hatta ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات فأنجناه وأنه إلا امرأته قدرناها وكانت من الغابرين بيتي من الغابرات تغليبي ne kakka cikin Qur'ani akwai kuskure to mu ci karatunka suratul naml aya ta 23 muje gaba lokaci ya dan fara matsowa sai wa misalul ijmal akwai abin da zai zo a dunkule bi sababil ibham saboda abu an wato ijmali abu ya zo a dunkule bi sababil ibham saboda abin ya ki fitowa a fili kenan zamu ci fi silatul mawsul a cikin ismul mawsul qawluhu ta'ala inda Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halitta muku bahimatul an'am dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai abin da ake karanta muku malam yace faqad abhamahuna na Allah ya kawo a dunkule hadal matlu abinda ake karantawa alladhi huwa silatul mawsul wanda ma kenan ita ce silatul mawsul ba ita kadai bace kuma akwai alladhi duk asma'ul mawsul sun shiga cikin wannan hukunci walakin da sai dai Allah bayyana hu ya bayyana shi bi qawlihi hurrimat alaykumul maytatu wad damu a cikin suratu al-ma'ida illa ma yutla alaykum sai abinda ake karanta muku ko za a karanta muku da haka ba a fassara shi da kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maita domin suratul an'am makkiya ce yutla kuma ana karanta muku yanzu ko zuwa gaba da haka wancan bai shiga ciki mu ji wannan da kyau sai dai in an tafi akan waɗansu suka ce a'a nan fi'ili mudari'i wani lokacin yana iya ɗaukan ma'anan madi ma abin da ya gabata to kaga wannan kuma da buƙatar bincike kamar da Allah ce annabi annabi nuh wa yasna'ul fulka ya wa yasna'ul fulka yana keda jirgin ruwa annabi nuhu yanzu yana keda shi ai madi ne listihdar alhala sai ka koma cikin ma'anin nahwu na uku an gane ko zaka ga fi'ili mudari'i yana ukan ma'ana fiye da goma na ustaz dr fadil samar ra'i ma'anin nahwu na uku ka gani fi'ili madi yana ukan ma'ana fiye da goma ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an ko al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran kaga fi'ili amri yana ukan ma'ana sun kai 30 kuma ma'anin nahau yayi na ɗai yayi na biyu yayi na uku yayi na hudu ustadu dr fadil samar ra'i na ƙasar iraki wanda yake zama ƙasar ina ganin dubai ne zuma da rasuwa ba ina gani in ya fata hukunci yana da kuma littafi a ta'birul qur'ani da balagatul kalima fi ta'birul qur'ani da sauran littattafan sa littafai ne dai masu muhimmanci to almuhimmu dai an kawo shi a dunkule an fassara shi to bari mu dauki bayani na karshe eh mu je gaba ta karshe a wannan wa min amsalati daga misalin shi qawluhu ta'ala siratal ladina an'amta alaihim hayyan wadanda kai ni'ima akan su ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim fatiha aya ta bakwai fa innahu abhama huna haula alladina an'ama alaihim Allah ya kawo shi abin kuli walakin labbai walakinnahu sai dai Allah bayyana al-murad bihim ya bayyana abin da yake nufi bi qawlihi fa ula wa man yuti illaha war rasul fa ulaikum alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga rasul inda Allah ya ni'ima akan su min annabiyina kuma min huna lil bayani ba littabi'idi ba ba a ta sashen annabawa za su shiga aljanna sashen annabawa za su shiga wuta ba haka ake nufi ba humun nabiyyi na fata ana fahimta ta to kaga sai ya bayyana su wane ne ya ni'ima a gare su da wannan ne Sheikh Muhammad al-Amin al-Shaqiqi rahmatullahi alayhi wa rahimahullahu jami'al muslimin yace wannan ayat tana nuna cewa Abubakar ya tantance zama shugaban musulmi don da yace Allah ya yi ni'ima a gare su su waye sai yace fa ulaikum alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina shi kuma siddiqi ne kenan ya cancanta da wata shugaba ga musulmi ba sani kun fahimta ba an gane ku sannan wa shuhada sai mu kara mu kuma karkashin abin da ba laifin kar umar shahada yi aka soke shi Uthman shahada yi kaga kuma sun tafi da gurin musulmi da nassi na alqur'ani ba hayaniya ba kuma nan abin da zan ce a karshe shine sai ka gane ashe ismul mawsul duk inda zo cikin qur'ani akwai ijmali karkashin shi da allazi da allazina duk inda suka zo asma'ul mawsula akwai ijma sai ka nemi ayoyi ko hadisai da za su fassala maka wannan ijmali in ismul mawsul ya zo su dubu cikin qur'ani akwai ijmali dubu kuma yana bukatar ko a nemi ayoyin da sun ka fassala su ko hadisai ko bayanai wannan shi da abin da ke so saboda ka'idar ta zama maka innal ladina kafaru akwai ijmali to su waye kafiran kaga suna da yawa na fata kun ce lissafa kafiran duniya ai sai Allah dan ya kamata mu dakanta sai za mu tashi wa mil amsalatihi insha Allah ta'ala bayan sallah in an kare sallah za mu zo mu kura akan inda muka tsaya insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama tudi Allah ya ba mu lada wata muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh